أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بما والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق التقدير والإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونرجو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرجو على آثارنا ومن هدي الله ولم يستهوى الشياطين في الغيرات هو السلام يدعون لسجاننا وإن هدى الله الهدى وإنا لمسلم لرب العالمين قل يا رب الله يا معبود يا سبحانك kace mun aratu min duni lahi yanzu ga Allah wanda ya sama wanda ya rasa ya yi koyi kowa shi ne ubangiji mu mu bashi mu bauta wa wani wanda ba shi ba aratu min duni lahi ma la yanfa'una mu bauta wa abun banza wanda ba zai amfani mu ko mu bauta masa wala yanfa'una wanda ba zai cuce mu ko mu bauta masa wajen tsara a tsanin so suke mu koma baya bayan Allah ya zama a kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama Qur'ani ya zama musulunci mu koma baya cikin kafirci ma la yanfa'u wa la yaduruna wajen tsara a tsanin ba da tare da babu bayan Allah ya shirya da mu ya zama annabi Muhammadu ya zama Qur'ani ya zama musulunci kada mun samu shayatun da hera mu zama mutumin da iska wani shayatun zurri wanda shaidanu suka zura shi suka ɓanta shi a bayan ƙasa hayrana yana nan a daidauce wani gaggara a ɓalina wani da yi zakan da zai zama da kan da zai wani shayatun kamar mutumin da shaidanu suka suka suka zura shi a cikin son zuciya ko a cikin zurfin bata a ɗan da zai wani hayrana ga suna a daidauce يدعون لهداتنا له أصحاب يدعون لهداتنا yana nan da mutanensa ‘yan uwansa ya tura mu suna kiransa ilal huda zo ga shari'a zo ga shari'a idina idina ka zo kan da suna wani shayaɗi kan haira da wasu ya tura mu huda tana kullu ka gaya masu ya rasu na inda huda shari'a Allah ita shirya ka gaya mana kudin da kudin lawar guda wa mun na amu kewu li nusli wa tamu sallama muslim da musallama wa rabb wa rabbil alamin wa rabbil jalibai wannan aya dukkan sura da ba ita da kuma gaba daya a cikin dai da kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da malaikun dubu saba'in ba da ayoyi guda shida da suke wa da Allah alaihi wa aya uku da kuma wani ayar rabin wani ayar wannan ayar ta shafi dan abubakar ne wanda yake abdurrahman babban ɗansa abdurrahman ya daɗe bai musulunta ba idan ma an zo wurin yaƙi shi sai ya ce shi da ubansa ba zai yi yaƙi abun baka annabi ya ce matina bin suka ya aba bakar kar ka kula da shi ka bar mana lafiyarka ya aba bakar amma daga baya ya musulunta shi abdurrahman da abubakar kai ya musulunta ya rabu da shekarun da suke kiransa yana tungote shekarun mutane suna kiransa zonan zonan shi kuma yana baban kuma yana kiransa zonan zonan a cikin dukkan sahabbai ba wanda ya ya samu abubuwan da abubakar ya gaba abubakar na farko shi ne farkon musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi ne shugaban dukkan wanda ya musulunta har tashin duniya abubakar ba shi kadai yake da baban abu kuhafa musulmi ne uwarsa umar kai musulma ne shi ɗan kuɗin abubakar musulmi ne sannan yarsa asma'u da ummul mu'minina Aisha musulmai ne kuma ainihin yana da jika musulmi jikoki ma musulmai akwai ya'yan asma'u su dukkan su ya'yan asma'u musulmai ne jikokinsa ba wanda yake za a kirga kaka musulmi uba musulmi da musulmi jika musulmi sai abubakar ruwa musulma uba musulmi sai abubakar duk shi ne sawa kuma har yanzu sunan suna tare da annabi da ake da abubakar ke gaba da sawa duk wanda ke da ya shafi ya gaba abubakar ba mutumin kirki ba ne to ya kauki annabi ke da wasu annabi ya zaɓi mutum ya kirki da kan kowa amma ba mutumin kirki ba ne annabi ya yi haka duk wanda ya soki abubakar duka ba zai dace da abubakar ba sai ya kai da wanda ya mai da shi shugaban abokansa duk wanda ya soki umar duka ba zai dace da umar ba sai ya kai ga wanda ya soki umar ya mai da kai nabi ba ya mai da shi nabi ba cikin manyan abokansa wurin da kuma Allah wanda da ka faɗa wa duniya shiriyar Allah ita ce shiriya duk abin da ba shiriyar Allah wanda ya yi zan hannun annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba shiriya ba wa umirna mu da an muke mu linuslima da musallama musulun da musallama la yawma ba'dan li rabbil alamin wa alla ubadi talaga wa aqimu as-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun
قال أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تشرون بايا موسى موسى لنكا من سلم وعلى من إيماني تسألك وتسألك من إيماني أن سلم وعلى أن توحيدي لغنفا سيين سلم دكا كبارو نغبو في سلم إذا شبابتو إذا بابو إذا بابو كما دكا abin da yake na addini na cikin zuciya tsoron Allah da imani su ne a gaba wa birna min dole alamin wa naqimu salata aka umarce mu mu tsaye da sallah bayan mun yi imani mun zo mu tafi to mu tsaye da sallah wacce ko mu ji ci gaba da yin tsoron Allah a cikin komai wa naqimu salata wacce ko wa huwa alladhi ilayhi tushrun kar ku manta wanda ake kiran ku zuwa gare shi din nan Allah mai sama mai ƙasa mai kowa mai kowa kuwa shi ne ba allazi wannan wanda tushe runa za a kawo falahira ilaihi zuwa gare shi saboda haka ya kamata ku shirya da shi duk lokacin zuwa ba zo wani lokacin tashin kiyama ba zo ka sallama wa Allah a cikin musulunci ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da tsoron Allah abin da aka ce ka yi duka ka yi abin da aka ce ka bari ka bari shi ne ma na tsoron Allah inda ka kaza ka ci gaba da tuba wawan da zai Allah nan shi ne wawan da gare shi da zuwa ta ruwa da gare shi a rayuwa وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون خلق من شاء وهو شيء أمر من شيء فأمر الذي خلق السماوات والأرض wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su kar ku manta farkon wannan sura ba don wasa ba amma ba rage sama wa ba bai zama da ilai da gaskiya Allah ya halitta sama da ƙasa kuma da gaskiya sama da ƙasa suke tsaye wanda zai tsara ƙasa ba su zama wa yau mai kuru kuru fa ya kuru yaushe ne za a taro mutane zuwa ga rana shine yau mai kuru kuru fa ya kuru ranar da Allah zai ce dukkan talikai su tashi sai a tashi gaba daya wato tashin kiyama ba kamar yadda aka fi zuwa duniya ba a zuwan duniya mutum za a za a haɗa wuri da wuri a mai da su dan gini a mai da su tsoka a mai da su kashi a mai da su mutum a jefa da rai sannan a zo da shi yana hannu a ajiye shi a kan irin da zai da can zai tashi shekara da shekaru kafin ya tashi to a tashin kiyama daga lokacin da an ce kun ku tashi wato an buga gabo ke na sai tashi sai ka sai bai za mu iya mu yanzu sai ga duk mutane sun tashi yau ga duk kun bai ku قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير أول مرة وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو العليم الكبير في أننا والدعاء za a taro ku zuwa gare shi a lahira ranar da Allah zai ce dukkan talibai ku tashi gaba daya ma kan uku wala ba su illa ka nafsu wahida da halittar mutane ko halitta da matan da suka kayar da su kamar halittar mutum ɗaya ne ta da mutum ɗaya halittar mutum ɗaya shine إن مثل عيسى عند الله كقول آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وتكمن هلك مثل ذلك زما كذا شيء أبو زما ويوم يقول كن فيكون قوله الحق Allah shi ne mai maganar gaskiya, Allah shi ne gaskiya, Allah shi ne mai maganar gaskiya, Al-Qur'ani gaskiya, al-haqqu sunan Allah ne. Gidan wannan suna ya bai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yace wa amanu ma nuzila ala muhammadin huwa al-haqq yana da wannan suna ya ba qur'ani al-haqq min rabbika yana da wannan qur'ani suna ya ba musulunci wanda ya zo da sura bin ne wa dinil haqq kullum Allah gaskiya ne kuma gadan gaskiya ke ba saurul haqq wa rahul mulku Allah shi kadai ne da mulki musamman yawon hukmi suri ranar da za a buga kaho a tashi nan rannan ne Allah zai kirari yana cewa limanin mulkul yau limanin mulkul yau yau kuwa mulki nawa ne ai kullum ma mulki na kada ya Allah illahi da mulkul amru wal bar walam yawma idin lillah ranar tashin kiyama dukkan lamari ya zama na Allah dukkan mulki ya zama na Allah amma kullum ma dukkan lamari na Allah ne dukkan mulki na Allah ne amma nan duniya ya bai wa bayan da waɗansu aro na waɗansu sunayensa shi ne alkabiru babba ya ba waɗansu mutane wannan suna ka jinsu an ce masa alkabiru babban mutum shi ne almaliku sarki ya bai waɗannan wasu mutane wannan su ce sarki sarkin gari kaza shi ne al'alimu ya ba da abin wannan suna sunan malamai shi ne arba'in mai wadata ya ba wannan suna wa attajirai shi ne arba'in ya ba wannan suna masu ƙarfi amma ranar lahira ba wani mai ƙarfi sai Allah an yi wata lillahi jami'a ba mai wata abar nunawa sai Allah wani lillahi izzatu wani rasulihi wani mu'minin yana kira ya ce yau ko mulki nawa ne ne ba mai motsawa sarakunan duniya a riga an tuke su sarakunan lahira ba a riga an tsara ba domin akwai sarakuna a lahira bai za a yi kasan wara yi tana yi mahimmancin kabira duk wanda ya shiga sassan aljanna ya je gidan mulki mai mulki ne mai sarauta a gidan aljanna Allah ya ce da zana ga zama aljanna kaf da ka ga wani irin mulkin da ba ka taɓa ganin irin sa ba girma Allah ya rike mulki mai girma a lokacin da yake kira duniya a wani aka duniya bila ka illa illa illa ali duniya gaba ɗayan da in an dube da an dube da ya san da kan ya san ya kankanwa to an rufe kalamunan duniya domin kowane basiraki daga ran da ya mutu tun ba kun ne shi a kabari ba an duwe shi daga mutu wanda bai yaye kabari to ranar tashin kiyama kuma ba a riga an da sarakuna ba a wannan tsakani wa yake amsa sunan sarki sarakuna dai yan su bai fito ran da suka mutu tun ba mun ne ba na lahira kuma ba a riga an gama hisabi an tare aljanna ba ne a a wannan tsakani ba mai in amsa sunan mulki ko irin na gangan ne sai Allah ya kadai lima nan da kullu yawm fi dai wa takfir ruhul yawm fa kullu alimul ghaibi wa shahada shi ne masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane ko wanda ke ko kabir shi ne mai hukunci mai hikima al-kabir masanin komai da kowa وإن قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين
قال إبراهيم النبي إذ قال إبراهيم النبي آدم وإذ قال إبراهيم الذي آثر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين كتنا يا رسول الله wato ji annabi Ibrahim da Yahudawa da Nasara da Arnan Larabawa kowa yana son a ce shi na Ibrahim kowa ne an iskanta masa isa Ibrahim ya ko kuma shi an an an ambaci kakansa saboda haka in ana magana mu kurkiyawan makka sai a jawo musu sunan ibrahim don hannun hankalin da kwanta suna kan sun jikokin zane su arnan makka ne allah ce da arnan da yahudu da nasara duk ƙarya suke yi ba wannan ibrahim sai wanda ya yi musulunta hannun ibrahim zamanin ibrahim sai kuma wannan babban annabi da mutanensa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya ولكن كان عنده مسلما وما كان من مشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا وهو المؤمنين ثم يا رسول الله يا مسلم على قريش إذ قال إبراهيم لأبيه لوكة الله إبراهيم يا وأبنك وتدار بابا دبوك أنا كلا تنقوم بابا بابا بابنك azar babbansa ne wanda ya girma hannunsa domin inda babansa ne annabi kullum yana kira da tun daga adam da hawa'u ban taɓa bi ban taɓa bi ta tsakon wani kajiri ko wani banzan mutum ban taɓa bi ta cikin wata mace ta banza ba har zuwa abdullahi babana da amina kuma annabi ibrahim kakan manzon allah ne to inda aza ubansa ne to ya da ya tarbi kenan ta bayan wani tajiri shi saboda haka shi babban sa ne kuma akwai dalilai da yawa yana daga cikin su an yi ta maya da da marudu shi azar babban masalaki ne a gaban mai sarauta da marudu shi ne mai kulawa da gumaka shi mai kulawa da wasu al'amura to aka buga aka buga aka buga har lokacin da suka jefa Ibrahim a cikin wuta ta lalace har lokacin da Allah ya masa umarni ya kaura bayan ya kaura ya tsuba ko wancan kafiri ya mutu shi da mutu ya halaka annabi Ibrahim kuma ya tsuba an umarce shi da kaura ya kaura bayan ya kaura ne ya tsufa ya fi shekara ɗari da ashirin ba ɗa sai muka ji Allah ya ba shi umarni ya roƙi Allah mai ya bashi da sai kuma shi ga shi gaba da roƙo ina ce rabbi habli min as-salihin rabbi habli min as-salihin sai Allah ya karba to lokacin da ya kaura din nan da ya bi ta misra ne ba aka bashi aka bai matarsa Hajar uwar Isma'ila sannan bayan ya tsufa aka bashi da Isma'ila bayan nan da shekara goma sha uku aka ƙara masa wajen uwar gida ya samu Ishaqa bayan ya tsufa ya gama aikin Ka'aba sai muka je yana roƙon Allah da ke yana godiya wa Allah yana roƙon yana da alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar isma'il wa ishaq na gode wa Allah da ya gama min alherai masu yawa ko bayan na tsufa sai ya bani isma'ila da ishaq inna rabbi la sami'u du'a amma Allah ubangiji na mai mai jin addu'a ne wallahi na ji ce masa hamdin na sali na hamdin na sali ga ya bani na gode wa Allah Ah, rabbi zirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab sai ya ci gaba da addu'a da rabbi ya Allah ubangiji ya dani sirri kai mini gafara wa liwalidayya da ubana da uwata bayan baya kuma da ubana da uwata an gama bugar maya da namaruzu da arza duk sun mutu a lokaci ne ke faɗi wannan magana kuma mun ji Allah ya ce mana wa ma kana istighfaru ibrahim lillahi illa an mawqitu wa adaiya falamma tabayyana lahu anna ubangiji la tabarra minhu lalle annabi ibrahim ya yi alƙawari zai wa ubansa dan uwan babansa ina addu'a Allah ya rubuta da shi zai masa addu'a da yake cewa a ragin nan tara da biya ibrahim da in lam tantahi la anzu an nakwa hadu min maniya kana salamun alai ta asaru da rabbi inna kana bi nabiya lokacin da ya rawaye wannan neman gafara din Allah ya ce bayan ya gane wannan tsoho ba zai musulunta ba sai ya rabu da shi to bayan da da shi ya mutu ne shi tsohon a wajen farafin sannan yake wa Allah godiya bayan ya tsufa ya samu wannan ƴaƴa guda biyu yana ta Allah ya masa masa gafara da shi da ma'aikansa guda biyu rabbi birni wa liwalidayya rabbana rabbi wa liwalidayya wal mu'minina hadda mu gaba ɗaya ya samu suna addu'a yau mai yaqumul hisab saboda haka ne azar baba wanda wani dan uwan babansa ne kuma qur'ani ya sha faɗa mana dan uwan uba uba ne mata abu min babi kalun abu ilahaka wa ilaha aba aika ibrahim wa isma'il ya saka ilahu wahida kaga yaqub dai isma'il ne babansa a ishaq ne babansa amma isma'il babbansa ne amma yake yake babanka a tattakin aznaman aliya inni alayka qawman bi dalalin annabi ibrahim ya ga ya wannan tsoho yanzu kai kullum ina kiranka ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a me yasa baba kake bin abun banza wanda baya ji baya gani baya amfana da komai haba babba ya abati inni qad ja'ani fi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ba wani ilimi ya zo min daga Allah ni annabin Allah ina kiranka zuwa ga Allah ka bi ni ta sa ka hanya mu ya abati ya zabi shaytan baba ka daina bautan shaytan bautan ruhi bautan shaytan ne la ta bi shaytan ya abati la ta bi shaytan inna shaytana kana rahman asiya shaytan ba mun sai bane masafin Allah ne makiyin Allah ne ke maso ya Allah ne har yake inda yake maza to yanzu kai ba za ka koma nawa ba ni ma ba zan koma na ba haka dai aka rabu to nan dai ya tabbata Ibrahim babansa Tarek ba agabe babansa lima ta abu ma la yasma wa la yusi wa la yuri asja a tattafi annama na biha yanzu ka yi gumaka sune allolinka in ya refa ko ka fi zalalin bin da kai da mutanenka da kuke wannan harka da su duka ina ganin kuna cikin bata bayananniya bari ku zo nuna muku hanyar Allah
نمشي مثلا لو في هكا لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم اشهد أشهد ان الانسان عبد الله ورسوله ورسوله abin da kuka faɗa kun ce farfasar wannan larabci kun ce tun daga zuciya har- har baki kun yarda Allah shi kadai shi kadai da ubangiji shi ne mai sama shi ne mai kasa shi ya yi shi kadai da ubangiji da wuce wata masa kuma kun ce kun tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya kunta wannan addini na Islam ko kun ce kun tabbata Yesu ba dan Allah wani Allah ba shi da ɗa Allah ya yi shi ne yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya yi Hawwa'u ba shi da uwa kamar yadda ya Adam ba uwa ba uba mun koyi mana uwa da uba kun kun yarda mun dauka fara kun yarda ko to kun yarda alhamdulillah kun zama ku tun daga yau yanzu za ku je ku yi wanka a nuna muku yadda ake alwala da yadda ake sallah kullum muna da alwala sallah in muna da sallah sau biyar kullum kuma Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ya sa cika wannan azumi tare da ku Allah ba ku dama ku je ku yi haji kuma ba a cin halali yanzu da sunanka eh Joseph me take so daga cikin sunan musulmi yanzu Yusuf asali Joseph ne to ma da Yusuf ka kai ne Yusuf ne sunanki eh asalin da suke jiya fa tsara na biyu bayan zuwa halima ta zama da ba a kawo wani a kawo matasan gona a kawo mata yadi wanda ku je koya maka yadda ake yi
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين haka yadda muka yi wa annabi Ibrahim abubuwa iri-iri muka sa masa soyayyar duk duniya arna suna son sa yahudawa suna son sa laraba suna son sa balle hukumu musulmi wanda yake namu ne na annabi ne ko sabbi ko musulmi kabu shine ma ya sa wannan suna na musulmi din nan wa kazalika min ibrahima haka iya da din abubuwan da muka yi maza muka yaye masa malakutar samawati wa ardi muka nuna masa aba- abubuwan mulki na Allah na mamaki na sama da na ƙasa ya sa ido ya dubi sama sammai duk gabaki da ya ga abin da yake cikin su har al'arshi ya dubi ƙasa ya dubi ko menene na ƙasa mun yaye masa misali kamar yadda ake sa mana layi ko a sa mana talabijin mu ga komi da komai da idonmu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kiransa aka yi ya tattaka sammai din dukkan su guda bakwai ya wuce su ya wuce hudu bai ya je har al'arshi wajen Allah shi ba nuna masa aka yi a talabijin ko a tattalayi ba a da kafa ya taka ya je wurin ko ko ce takalmin ka ba ce masa ba sallallahu alaihi wasallam mun nuna masa wannan ne liyakuna min muqinina don ya zama daga cikin wanda suka yi ilmul yaqini gani na tabbatawa domin ya tambayi Allah yace rabbi arini kaifa tuhil mu'min Allah ka nuna min yadda kake raye matattu ne yadda kake raye matattu mana da baka yadda ba ne a na yadda kai na yadda inda ina so in gani ne saboda zuciya zan tabbatu walakin yamma inna qalbi to shi kenan aka nuna masa yadda ake raya matattu din a hannunsa aka yanka yayi aka ce masa yanka tsuntsaye guda kaza ya tunda kasu da za ka kira su kowace tsuntsu ya karbi kayan sa ya gani da idonsa to tun da yake yana so ya gani ya ganin kwakwaf sai Allah ya yaye masa sama da ƙasa ya musu ganin kwakwaf amma da takawa yayi takawa yayi har sama annabi Musa ubangiji ya bayyana masa ne a gindin wani dutse a karkashin wata bishiya a nan aka yi abin da za a yi duka amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kiransa aka yi ya tattaka sammai dukka ya wuce ya je inda ya gana da Allah kazalika bi ibrahima malakuta samawati wal ardi yakuna min al-mujrimin sai ya zama ya samu ilmul yaqini da haqqu da ainul yaqini da haqqul yaqini فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لافين ولما جل عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي ولما فلق لا رب لافرين a lokacin da yake karamin yaro a an ce dama da farko an koyi shi ne don tsoron lamaru an ce an ce masa wani wanda zai karɓe masa ya raba shi da mulkinsa an yi kusan aihuwarsa to ana bibiya mata masu aihuwa yadda aka yi da zamanin annabi Musa da Fir'auna shi ma haka aka yi to da aka yi sai aka je aka boye shi cikin wani kwazazzobo ana zuwa ana duba shi har lokacin da shi kuma kowane iya shekara ɗaya sai ya zama shekara uku to da ya girma ya leko ya ga waje a waɗansu istoshi istoshin waɗansu yardaddu ne wasu ba yardaddu ba an ce a cikin wasu istoshi an ce ya tambayi uwarsa wani ne ubangiji na sai ta ce ni ke kuma ya ubangijinka waye ubangijin shi sai ta ce masa babanka baba na waye ubangijin sa ke nan wani sarki sarki ko waye waye ubangijin sa sai ta buge bakin kai kai shi kai shi to saboda yayi wa saboda ya bi su a cikin nasu hakiki kadi nasu kamar yadda Allah yake cewa aina shuraka'i alladhina kuntum tad'umun ina dodannin da kuke dodannin da kuka hada ni da su kace da ni da su duk Musa rakunan ku ne suna ina dodannin da kuke hada ni ko Allah ba mu wala sharika da bai da abokin tarayya amma saboda ya bi musu kamar irin maganar su ce aina shuraka'i ina dodannin da kuke hadawa da ni saboda haka sai Ibrahim ya ce to suna bautan suna bautan rana suna bautan wata suna bautan taurari to da yaga tauraro yake baran ma janna alaihi lalu da dare yayi katan tauraro da ya fito sai yayi kaman ba'a kana hada rabbi wannan shine ubangiji na ba taurari ke yanzu wannan shine ubangiji na baran ma fara Allahu kullahi ina kallon tauraro sai tauraro ya fadi ya zama babu to ni ba na son wannan ubangiji mai bata kan ba na son ba wata ya fito da wata mutum ce ko ko wannan kan watakila wannan shine ubangiji na ko yana kallon wata sai wata ya fadi ta fidin ma faduwa ya bata to duk mai abin da yake bata ba ubangiji na bane duk tun da ya fadi to ba ubangiji na bane falamma afara qala illan yadini rabbi yace idan dai ubangiji na bai shiryar da ni ya nuna mini gaskiyar lamari ba la kuna nan na kai zali wallahi zan zama da cikin mutane ba ta tsiri waɗannan mutane na garin nan ba cewa ta wa ubangijin su farin wata ubangijin su rana ubangijin su in ba Allah ya shiryar da ni ba ni ma zan zama irin su فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما
bari'un mimma tushriku sannan sai rana ta fito da rana ta fito ce yawwa wannan kan wata kila shine ubangiji na domin ya ji waɗancan girma haza akbar ya fi su girma falamma farata jama sai ta faɗi kala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikuna ya ku mutane na ga mu gaskiya ni ba ruwana da wani tauraro ba ubangiji na ba ba ruwana da wani wata ba ubangiji na ba ba ruwana da wata da rana ba ubangiji na ba ba ruwa na da abubuwa dodannin da kuke bauta ba ubangiji na ba ni Allah shi ne ubangiji na ga gafiya
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikeen inni ni inna wajjahtu wajhi na fiskantar da fiskata lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ba tare da wani misali an karbo filan daga wani wuri aka yi su ba shine ya kage su halittar sama da halittar ƙasa bayanin faɗara ƙaga abu khalaqa kuma hawan hauhar da abu a yi shi Allah shi ne ya ƙagi sammai ya ƙagi kasai to shi ne ubangiji na shi kaɗai nake bauta ina bin addini sa hanifan addini madaidaici wanda ya bar dukkan addinai na shirku wa ma ana min mushrikina ni ba na cikin masu yin tsafi masu yin dodanni a ba na cikin su ko yaushe Allah ya ambaci Ibrahim sai ya kore masa wa ma kana min shirkina shi Ibrahim ba bai taba yin tsafi ba kar ku taba- kar ku riga cewa ko yau ya ga tauraro ya ce ubangijinsa ya ga wata ya ce ubangijinsa ya ga rana ya ce ubangi- a'a shi kullun shi na Allah ne tun yana karami wa daga dadi na Ibrahim rushi da hukun qabl shi Ibrahim mun shiryar da shi tun yana karami
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
zaka ga irin jani dalilin tijaniya Allah yana son ka yana son mayyinka amma bai ce dole ba ya ce wasu ka ka zira da Allah kun tubli muna wasu kun mara bi ka bukra da mu'asir wani wuri ya ce bil buri wal asali wani wuri ya ce bil abi wal isari wani wuri ya ce bukra da mu'ashiya amma duka bai ce dole ba ya ce inna hadi tazkira jawo hankali yake yana wa'azi da ijala faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila bayan an jawo hankali wanda ya ga dama ya ɗauki wannan hanya zuwa ga Allah Ubangijinsa da farko ka shiga ɗariƙa sunan ta ɗariƙar tijjaniya amma da ƙarshe sai ta zama ɗariƙar tijjaniya ba mai ɗariƙa ce mai zuwa zuwa ga Allah da ka yi istighfari ka fita cikin matsayinka ka zubar da zunubai tana hararar shiga fadar manzon Allah da ka yi salatin annabi ka shiga fadar manzon Allah da ka shiga fadar ya karɓe ka sai liƙa ka wajen Allah sai ka ji kana la ilaha illallah la ilaha illallah ya zama sabila ila rabbihi kenan ba ila tijani aw ila rabbihi ba sabila ila rabbihi in ka karba tunda Allah ya ce ba dole bane ta zama nuzuri man nazar an yi Allah fa yudihi duk wanda ya baka ce zai bauta wa Allah to sai ya bauta masa duk ya zama dole a kansa da lokacin da bai zama dole bai zama ba in an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba ziyara wasu wani ya yi sai wani suke cikin ɗariƙar tijjaniya dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su amma ziyara bara ce ko gidan babban mutum ka sauka to ba za ka tambaye shi a bani koko zan shiga gari ki bara balle gidan kyau tijjani saboda haka dai ba ma yin ziyara amma ka da mai girma dukkan waliyan Allah kuma jam'in sallah in sai dai an rasa jama'a idan ta dai karkar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka ake karfafa kula da sallah kula da jam'in sallah girmama iyaye da yi musu biyayya Allah yana kiran wanda ba sa biyayya wa iyayensu jabbaran shaqiyan jabbaran afiya kuma kulawa da jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu dan uwa in ka samu dan uwa in ka samu kowa ya kansa kuma ba a shanta ba lokacin da shehu tijjani ya magana shan taba haramun din nan malamai sun dame shi yace shi da wurin da taba haramun ne saboda haka duk wanda ya shiga dariƙa sai ya gaya masa ya yarda taba haramun Allah ya sai gaskata shehu tijjani duk duniya yanzu duk gidan mai da duniya in za ka shiga za ka rubuta dosu dosu dosu ashe duk abin da shehu tijjani ya faɗa gaskiya ne sai dai in ba ka gane ba in ba ka gane wata za ka gane ko a duniya ko a lahira ai abubuwa dukkan wanda ya yi masa ji duk wani wala aqabu ma tu'minuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wa sa rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkarun wa hajjahu qaw sai mutanensa suka yi jayayya da shi akan abin da yake cewa shi ba ruwansa da kayan tsafi ba ruwansa da taurari ba ruwansa da bauta wata ba ruwansa da bauta rana shi Allah kadai yake bautawa sai mutanensa suka yi jayayya da shi musamman shi na muruzu yake cewa a kai kana ta kana da ubangiji banda ni eh to ni ni ne ubangiji yace a'a Allah ubangijin na da yake fada shine annabi yawmit wanda yake rayawa yake matarwa jari ba Allah wannan ya a dauko min suwan da wani suke kurkuku wanda aka yanke kurkuku kisa da ni sai aka ɗauko mutum biyu da gurgugu waɗannan ba a yanke wani hukunci ki zawa ya kai tafi na raya ka a kashe min wannan shi ko wannan na kashe shi na raya na kashe sai dai to na ji ubangijin na da nake faɗa mai rayawa da wata wadin nan shi ne mai fitar- fitar da rana ta gaba in kai gaskiya ne fito taka da ta yamma fati ya bai mafai ubuitan da zai gabar sai ya ɗebo wajen da abin da zai ce to haka daga hajji mu ga mu ya yi jayayya da mutanensa su yi jayayya da shi ah, lokacin da suke cewa su zo su tafi wurin zaɓi da inni zaɓi وهاجوا قوم قال تهاجوني في الله وقد هديت يا ذاك tsaya ku yi jayayya da ni akan maganan ƙarya maganan banza ni Allah ya shiryar da ni gaskiya ni annabin Allah ne ba zan bauta wa dodanni ba ku nake kira su zo ku bauta wa Allah atuhajuni billahi wa qad hadayt za ku ta jayayya da ni bayan ina kan gaskiya ina manzon Allah Allah ya shiryar da ni ku zo in nuna muku hanyar gaskiya ku rabu da dodanni ku din nan fara tajuni billah fadari wala yaqaw ma yukuna bihi illa in sha'a rabbi shay'a to tunda ka zama waɗannan maganganu to za ka tafi da dodo kuwa dodannin nan namu sai sun halaka ka sai sun lalata ka wai za ku ba shi tsoro da dodanni shi ne annaba su faɗi irin wannan su annabi hudu ne ku tattaro dodannin kar ku zaura ramini ka kidu ni jami'an su maratun biru ne to shi kenan adhajini billahi wa qadare wa la aqamu ma tunkuna bihi ni ba na jin tsoron wani dodo daga cikin dodannin ku ma wanda kuke bautawa wani Allah nan ba na jin tsoron ku kar ku ba ni tsoro da dodo dodon me dodon banza in kerere ne kuka kira banku in sassakakke ne kuka sassaka banku in kuma tauraro ne da wata nan kuka gansu Allah na ne yi su illa ina rabbi sai ya ba na ji tsoron komai sai dai Allah ya nufi wani abu wasu ya rabbi kulle shi da ilma domin ilimin Allah ya yi rasu komai ba zan yi kurari haka ba sai na haɗa da da da mashi'ar Allah su annaba sun fi kowa sanin Allah illa an yasha rabbi shay'a ba na ji tsoron komai sai Allah shi kadai me dodo ba jin tsoron ko sai dai Allah ya nufi wani abu sai ya koma ga mashiyar Allah ke wasu yara ɗin kulle ke ilma domin ko da yake ni annabi ne mursali ne daga cikin ulul azmi na rusuli ilimin Allah ya yi da komai ba wanda yake kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya bayar wala min shay'in bihi illa bima sha'a afala ta tazakkarun me yasa ba za ku azantu da maganganun da nake muku bane ku bar abun bauza banza ku zo bauta Allah tare da ni وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأي الفريقين أحق بدم إن كنتم تعلمون وإن كنا بان تورو تدنكم أي لي كما تنباك تورو الله ku ji tsoron Allah na ba kuma za ku bani tsoro da abin banza dodanni ba ko kai ba kafa ta yaya zan ji tsoron dodanni wala tasabuna yanzu ba ku ne ya kamata ku ji tsoro kun sa kun bauta wani abun banza tare da Allah ba wa kai ba kawo ma jira ku wala tasabuna annakum washatu billahi ma lana bi alaykum dana abinda ba saukar da wani hujja don ku bauta masa ba fa yin fariqan haqqu lam yakunu tarawu yanzu da mu da ku wadanne ne ya kamata su zama ba sa cikin tsoro suna cikin aminci saboda suna tare da gaskiya da mu da ku to mu ne ya kamata mu zan da muke tare da Allah muke tare da gaskiya mu ji babu tsoro tare da mu ko kuma da muke bautawa abin banza ku ne ya kamata ku ji tsoro tare da ku الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wanda suka yi imani wanda su hada imaninsu da tsari ba wanda ya bisu imanahum bi zulmin ulaka lahum al-amn sune suke cikin aminci wanda ba tsoro ciki la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa hum sune al-mutadu hum mutadun sune shiryayyu da aka saukar da wannan aya sahabbai suka yi ta kuka da annabi ya karanta musu ita cewa suka ce ayyuna lam yuzlim lam yuzlim nafsahu ya rasulullah shi aljanna kan tayu ya kenan aka ce wanda ya imani bai hada imaninsa da zalunci ba wane ne bai zalunci ba cikin mu kowa ya zalunci kan shi kenan aljanna kan tayu ya annabi ce ai ba wannan irin zaluncin da kuke faɗa ake nufi ba a inna shirka da zulmun azim tsafi shine babban zalunci saboda haka tsarin ake nufi a nan ba wai ka zalunci kanka ko ka zalunci wanda kuma ka dai wannan zaluncin ba a tsafi shine babban zalunci ka hada wa Allah da wani shine babban zalunci saboda haka sai hankalin su ya kwanta su sahabbai da suka ji a ana nufin tsari ne da wannan zaluncin ba zalunci irin yau da kullum wanda aka sani ba ne na kowa na yin da na sauran rashin gaskiya ba irin su bane وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك وأن أبوه التي فلا بك يا رسول الله حجتنا حجوج مكينا آتيناها وأن كنت بيوى إبراهيم على قومه ولي حجة متانا سماسو وتنهجي دولة من حجوجي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه narfau darajati man nasha ubangiji ya jamu ne masu ɗaukaka darajar wanda muka dama Allah ya ɗauka darajar annabi Ibrahimu ya fifita shi a kan dukkan annabawa ya fifita shi a kan dukkan musulai babu wanda ya fi daraja cikin halittar Allah gaba ɗaya sai annabi kuma shi kadai saboda haka ne Allah ke cewa narfau darajati man nasha mu ne masu ɗaukaka darajar wanda muka ga dama saboda haka Allah ya ɗauka darajar annabi Ibrahim ya fifita shi da ya ga damar yin haka inna rabbaka sani Allah ubangijin hakimun gwani ne a cikin ayyukansa alimin masani ne a cikin ayyukansa ga hikima ga ilimin hikima ba iyaka da kyakkyawan hukunci ga ilimi ba iyaka inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وهديناه وهديناه إلى صراط مستقيم آه شيء عند إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب bayan ya tsufa muka ba shi ishaqa wanda yake dan uwan kakanka Isma'il ya Rasulullah wa yaquba muka ba shi jikansa yaquba uban annabawa goma sha biyu baban su annabi Yusuf kenan baban annabi Ishaqa wa yaqub kullan hadaina duk waɗannan da kai na ambata sunansu ɗin nan dukkan suna kan hanya madaidaiciya wanda kullum musulmi yake roƙon Allah a cikin sallah Allah ya shigar da shi wannan irin hanya irin na siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim kullun hadaina wa nuwan hadaina min qablu kamun annabi Ibrahim uban annabawa kafin annabawa din nan annabi annabi Nuhu mun shiryar da shi wannan shiriya ta zama wanda shine annabi adam na biyu da ya'yan adam ruwan tufa ne ya cinye su ta halaka ya'yan annabi nuhu su ne suka gaji duniya da duk wanda dan adam da ka gani a duniya da wanda ba gani ba jikan annabi nuhu ne wa nuwa na gani gabu wa min zurriyatihi dawuda a cikin waɗanda muka shiryar muka ba su wannan irin daraja min zuriyatihi daga zuriyar annabi Ibrahim wa min zuriyati Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba Dawuda a jikan jikan annabi Ibrahim ne Sulaiman dan Dawuda jikan annabi Ibrahim ne wa Sulaimana wa min zuriyati Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun da Ayyuba da Yusuf jikan annabi yaqub kenan wa musa wa harun da annabi musa da annabi harun dukkan su jikokin ibrahim ne wa kadhalika lil muslimin yadda annabi ibrahim ya zama daga daga cikin wa man ahsanu dinan mimman nasara wajhu lillahi wa muslim wattaba millata ibrahim hanifa kowa ya bin hanyar waɗannan annabawa ya kai makamin musamman ya kai makamin ihsani to haka za mu saka maka ya samu zuriya mai albarka mai daraja mai fuskantar Allah a gadar da zuriyarsa kalmar la ilaha illallah hace duk wanda haka ya dage yana kiran mutane zuwa ga Allah Allah ya karbi kiransa to jikar jikan annabi Ibrahim ne wa kadhalika lil muslimin wa zakariya wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا هكا زكريا ويحيى هكا زكريا هكا يحيى أن زكريا دين وعيسى هكا النبي عيسى شيما ذرية النبي إبراهيم لي كاغا النبي عيسى يا شيبو cikin sunan zuriyar annabi Ibrahim shi ko annabi Musa annabi Isa yana da uwa ne ba shi da uba ashe ana samun zuriya kenan ta wajen ya ta mata saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama zuriyarsa na duniya a yanzu dukkan duk wanda yake sharifi ne ya gaskata shi sharifi ne to jikan manzon Allah ne zuriyar manzon Allah ne amma ta hanyar Fadima yassa ta hanyar Fadima yassa sharifai suka zama jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama ahlul baiti ويحيى وعيسى وإلياس كإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa kake ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shi ɗaya shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai shi yayi kowa shi ne ubangijin mu da muke bauta masa shi kadai kuma ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya koyi da wannan addinin Islam kuma ka ce ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin zuwan Annabi Muhammad kuma shi Yesu yana da wani abun mamaki da Allah ya yi masa wanda bai sauran mutane ba shi yana da uwa ne ba shi da uba haka Allah ya yi shi yadda Allah ya yi Adam ba uwa ba uba haka Allah ya yi Hawwa'u babu uwa mu din ma da muke da uwa da uba menene ubanmu yayi mana a cikin uwarmu ubanmu ya shiga cikin uwarmu ne ya kera jinjiri ya sa rai akwai wanda babansa ya shiga cikin uwarsa ya kera masa ya kera mata jinjiri ya sa mata rai wane ne ya kera jinjirin a cikin matar waye ya fa ruhi din a cikin matar to ai shikenan ashe ba mamaki ko an yi haka akan Maryamu an kera mata jinjiri to kace alhamdulillah ka zo musulmi yau dukkan musulmin duniya dan wanka ne mu ne maka murna in zaka je kai wanka kai alwala akwai maka sallah muna da sallah biyar kullum kuma babu cin haram ne duk abin da musulmi ba ya za ka yi wa muna jin daɗin shigowar ka cikin musulunci a menene sunan ka na da Immanuel Immanuel yanzu wani suna fiye suna musulmi Shamsu Muhammad Shamsuddin Muna yi maka murna kawo ya ne saboda yin riga a ba Allah baka dukiya kai zakka Isma'il wal yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna ala alamin wa Isma'ila haka Isma'ilu zurriyan Annabi Ibrahim ne ɗansa ne ma babban ɗansa na bani Ubangiji ya saba yin haka idan yana kidaya annabawa ya jero su sai yi wa Annabi Isma'ilu wani fasali daban a cikin nasu ba zai jero cikin annabawa ba saboda a nuna wa duniya yana da wata daraja daban shine kakan manzon Allah cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim kan ma sai an ambaci su Musa su wane duk gaba da ta dace wasu kurbin kitab Ismail daga baya saboda girman sa sai a ware shi a samun a sa shi wani fakilas Ismail wal yasa haka Ismail jikan Annabi Ibrahim ne zuriyar sa ne wal yasa haka yasau jikan Annabi Ibrahim ne to Yunusa Annabi Yunus dan matta jikan Annabi Ibrahim ne wa Yunus wal yasa Yunusa wa Ruta Annabi Lutu shi dan dan dan uwan annabi ibrahim ne amma kuma tun da yake ana kidaya min as-salihin min as-salih hadainahu wajta bainahu ne zabaku shi ma dan uwansa ne ya zama kaman kayan sa shi ma zuriyarsa ne shi annabi nuhu yunus wa kullan duk waɗanda da lissafan nan Allah yana ce kullan duk waɗanda da lissafo din nan faddalna mun fifita darajar su alal alamin akan talikai annaba su kowa daraja a cikin bayin Allah su kuma waɗanda suka fi su daga cikinsu su ne wanda aka aika aka aiko kaman waɗannan ɗin su kuma waɗanda aka zaɓe su guda hudu ulul azmi na rusuli aka dora annabi Muhammadu a kansu su ne sama da dukkan su gabaki ɗaya wa kullum faddalna al alamin dukkan su mun fifita su akan alam haka darajoji suke annaba su ne sama mursalai kenan ulul azmi kasa da su sai mursalai kasa da su annabawan da mursalai ba kasa da su mara'iku sannan a samu sahabbai da waliyai darajojin su kenan sai a samu muminai sannan iso inda muke mu waɗannan da fari da baki da fari da baki a hari muna fatan fari da kullum fasallar al'arami
sai wani bawa Allah ya kawo takarda yana roƙo sai ya masa addu'a dan yana haddan Qur'ani ina tace yana samun hadda ina hadda ina warwarewa na tace miki addu'a Allah ya tabbatar miki da haddan Qur'ani na sannan akwai shi ma ya kawo takarda yana so sai ya addu'a Allah ya bashi haddan Qur'ani Allah ya ba mu Allah ya ba mu
sannan akwai bayan Allah suka shiga itikafi a cikin wannan masallaci ina son alƙashe ya musu addu'a bayan sun fi sun fi mu kusa da Allah ga san wajen Allah muku ga mu inda muke
a sannan akwai bayan Allah suka kawo sarka Qur'anai suna son a yi ma mamatan su addu'a ko iyayen mu Allah ya musu gabara da iyayen su duka baki da masu ga daga kuna dukkan wanda ya kada sharuda masu ga daga kuna ji sun an shiga ba a fita ba a da wata dariga ba a ga wasu wani ya zauna cikin dariga za a kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye za a jirka wazifa jirka jirgin juma ba a shanta ba duk wanda ya ji wannan sharafi ko baya nan in ya ji wannan sharafi ya yarda ya je tambayi mukaddam ya nuna masa yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma da shirin jauhara na ba shi daga shehu tijjani ya rike ya yi tai ya rike ya yi tai kar ya damu da masu suka in an soke na soke shehu tijjani annabi ma an soke shi ba abin da wadatan gani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam balle shauki jani rabu yamma ba wato na ba ku daga shauki jani wanda ji ma ya yarda na ba shi daga shauki jani sai addu'a to to Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyaye mu Amin. فاتحة ثلاث فاتحة kowa ya karanta hasulallah ko hanyar komawa gida jama'an masu zuwa Allah kawo mana su lafiya Allah za su mu ta lafiya Allah za mu ta shi lafiya Allah za kowa ya koma gida lafiya Allah za Najeriya ta zauna lafiya barka da salatu الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ما